بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahad ne wanda ya daidai da daren 29 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wanda ya daidai da 24 ga watan januwari shekara ta 2009 wannan shine kasar na 53 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al-imamu abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari karatun da muka sa wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul wudu'i littafin da ke bayani akan alwala ma'ana yayin da al-imam al-bukhari ya fara wannan littafi da bayani akan wahayi sai kuma imam al-bukhari ya zo yana ainihin magana dangane da abin da ya shafi imani sannan sai kuma imam al-bukhari ya taho ya magana dangane da abin da ya shafi ilimi sannan sai kuma imam bukhari ya fara magana dangane da al'amuran da suka shafi ainihin wato ibada abu na farko da aka fara wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda as-sayyida aisha ta faɗi dan rage shi shine ainihin wato mafarki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rinka gani a cikin ainihin baccin shi wanda waɗannan ainihin mafarkai suna fassara abubuwan da za su rinka faruwa gare shi na dangane da ainihin al'amuran wahayi tafiya ta tafiya wahayi ya tabbata sai aka fara samun muminai suna imani da shi kafirai suna kafircewa sa'an nan sai kuma imam bukhari ya kulla babin imani don ya nuna maka cewa to sadda wahayi ya sauka an samu da yawa sun yi imani idan kana daga cikin waɗanda suka yi imani da wahayi sai kuma bukhari ya ce maka to ga ilimi sai kuma ka nemi ilimi da haka duk wani musulmi da yadda ya yi imani da wa'ayin da Allah ya saukawa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani da sunna to dole ne kafin ya fara bauta wa Allah ya nemi ilimin wannan ibadar don haka imam bukhari yana karantar da mu waɗannan abubuwa ne a tsare ka yi imani to sai ka nemi ilimi in ka nemi ilimi sannan sai ibada don haka duk wanda ke saurare na daga cikin waɗanda ba sa neman ilimin ibada to abin da muke tabbatar maka da cewa akwai haɗari da kake fuskanta a nan duniya shine duk ibadar da kake baka da tabbas a kanta sannan akwai haɗarin da zaka fuskanta ranar da ka rasu aka saka ka a cikin kabari akwai wata tambaya ta musamman akan ilimi dan aka yi maka tambayoyi game da ibadoji sai ka ce baka sani ba sai mala'iku su ce la daraita wala talaita talauta ma'ana baka koya ba baka sani ba kuma baka koya ba in baka sani ba hujja ne to me yasa baka koya ba Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe harkar ilimi a yanzu a da malaman bid'a ne suke da ilimi dan haka sun ɓoye sai wanda ya je suka rankwashi kanshi suka dankwafar da shi suka wulakanta shi suka kaskantar da shi suka rena shi sannan za su dan san mai kaɗan sannan sai suka mai da abin ya zama gargajiya kowanne yana shirya 'ya'yan shi ne dan su hau kujerar shi a yanzu sai ya zama ilimi ya zama a bayyana ake bayyanawa wanda duk ya ƙi koyon ilimi ba shi da wani uzuri Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to Imam al-Bukhari ya fara mana bayanai dangane da abin da ya shafi alwala a yau sai ya ce babu tasmiyati ala kulli halin wa inda alwiqa'i babin da ke bayani akan faɗin bismillah a duk wani hali da duk wani abu da za ka fara ka fara da bismillah wa indal wiqa'i haka nan lokacin da za ka sadu da iyalanka nan ma ana neman ka da ka fara da bismillah قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن عبد الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi ta hannun babban sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda shi Abdullahi dan Abbas yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana isar da wannan magana zuwa ga manzon Allah cewa yana danganta ta ita maganar da zai faɗa mana a yanzu ya ji ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne menene manzon Allah ya ce qala abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law anna ahadakum idza ata ahlahu da a ce ɗaya daga cikin ku idan yayi nufin saduwa da iyalan shi na'am a ƙa'idan nahau idan iza ta taso fi'ili mazi a gaba to tana fa'idantar da mustaqbal iza ja'akal munafiquna ina ma'anar shi shine munafikan ba su zo ba to idan sun zo maka ga abin da za su ce iza qara'atal qur'ana idan za ka karanta alqur'ani iza qumtum ila salati idan za ka tashi sallah to haka iza ata ahlahu idan ya yi nufin saduwa da iyalan shi ba wai sai lokacin da ka fara saduwar ba a san da kai yunkura za ka sadu da iyalanka minti biyar ne kafin nan minti goma ne kafin nan daga lokacin da azama ta hauka a lokacin za ka yi wannan addu'ar ina fata an gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da a ce ɗaya daga cikinku idan ya zo zai sadu da iyalan shi ƙala zai ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaitana Allah ka nesanta mu daga shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana arziki da za ka ba mu na ‘ya'ya da jikoki da alkhairai na duniya da na lahira duk baki ɗaya ka nesanta su ainihin daga shaitan idan har Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka faɗi wannan irin addu'a sadda za ka sadu da matarka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, faƙudiya bainahuma waladun sai aka ƙaddara samuwar ɗa a wannan saduwar da za a yi, lam ya durrahu shaiɗan ba zai taɓa cutar da shi ba. Wannan garanti ne daga harshen da ya fi kowanne tsarki a duniya da lahira, shine harshen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. abin da muke so a gane jama'a wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malaman aƙida in suka dube shi sai su ce wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa akwai wata halitta da ake kira shaidan sannan wannan hadisi yana tabbatar da cewa lallai wannan halitta daga cikin nau'in cutarwar da take tana cutar da ɗan adam wajen taɓatar da shi to su malamai ɗin da suka zo na aƙida sai suka ce ai shi shaidan jinsi ne daga cikin jinsuna na aljanu matakin farko shine jinsin gaba ɗaya su ne sai a ce aljanu su ne bahaushe zai ce iska ma'ana aljanu to a yayin da suka fara ainihin zama matasa suna yin fitsara suna razana yara suna sa yara firgici a bacci suna sa yara fitsarin kwance suna sa yara abubuwa to sai a kira shi ifrit ko jam'i a kira su afarit idan tafiya ta tafiya suka fara kangarar da mutanen da suka shiga sahun ibadar Allah balagaggu kenan suna batar da su suna raba su da ibadar Allah suna batar da su suna kai su zuwa ga sabon Allah zinace zinace sace sace da sauran nau'in fasikanci nau'in aljanin da ke irin waɗannan su kuma ana kiran su ash-shaytan jam'i su ne shayatin idan al'amari ya kai tsaurin su ya kai har batarwar ta wuce irin wannan in suka biyo maka ta nan kaƙi suka biyo maka ta nan kaƙi za su kai ga su ƙona maka gida su ƙona maka dukiya su jawo maka jarabobi da musibobi iri-iri sai a kira su marada kangararru shine mufradin shine marid to abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan watan azumi ya shiga sai a kama shedanu da maradatul jinni sai a sa musu ƙuƙumi a sa musu mari ma'ana a ɗaure su ta wuya a ɗaure su ta ƙafa don haka ba aljanu manzan Allah ya ce ana ɗaurewa ba annabi cewa ya ana ɗaura shaiɗanu da marada yanzu wannan ba za ka fahimci wannan hadisin ba kenan sai ka fahimci waɗannan bayanan da muka yi na classifications ko categorization na ainihin shaiɗanu da aljanu da makamantansu da annabi ya ce ana ɗaura aljanu to in watan azumi gaba ɗaya an ɗaura aljanu har salihai kenan amma cewa ana ɗaura shaidanu da marada to ina afarit suna nan to ina uban uban na sama shine iblis shi ma ba a ɗaure shi ba waɗannan jinsin kaɗai ake ɗaurewa don su ne suke kawo cikas galibi game da harkokin ibada da yawan yaɗa ɓarna amma cututtuka galibin waɗanda ke shiga jikin marasa lafiya a farit ne ‘yan matasa ne teenagers ina fata an gane daga cikin shaidanu su ne suka fi shiga jikin mutane galibi ina fata an gane idan kun fahimci wannan sai mu dawo kan nan yanzu wannan da annabi yake koya mana mu nemi tsari daga gare shi lokacin jima'i nau'i ne na shaidan saboda me saboda wannan barnar ta kai ga ya barnata halittar Allah zuwa ga ainihin kafirci wa Allah madaukakin sarki ina fata an gane dan haka jama'a aljanu gaskiya ne kuma nau'in shaidanu gaskiya ne kuma cutarwar da suke yi gaskiya ce bilisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan gashi cewa yayi lam ya durrahu za mu zo mu karanta wata riwaya zai ce lam ya durrahu shaitan shaitan ba zai cutar da shi ba ashe shaitan na iya cutarwa amma wannan cutarwa ba za ta yiwu ba sai inda izinin Allah saboda Allah ya ce wa ma hum bidarrina bihi mahadin illa bi idhnillah da yan sihiri da shaidanu da duk wani mai cutarwa ba zai iya cutar da kai ba sai da izinin Allah to abinda wannan hadisin Imam Bukhari yake son ya nuna mana shine shari'ar musulunci tana neman ka da in ka zo za ka sadu da matarka ka faɗi bismillah Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana wannan addu'ar ba mace ce za ta ba namijin ne kaɗai zai yi idan ke kin iya mai gidanki bai iya ba to ba ke ce mahallinki ba shine zaki ta dagara shi har ya ɗauka ya iya ina fata an gane amma shi ne zai yi ba ke ce zaki ba saboda galibi maza ba sa zuwa makaranta mata ne suke zuwa makaranta to mata duk sun iya wannan addu'ar to kuma ba su ya kamata su yi ba kaga shine Allah baya ba mai kawa nama kenan ko su ya kamata mazan su iya su kuma ba sa zuwa makaranta su kasuwa suke zuwa da ofis su samu kuɗi su kuma mata su tattafiya neman aljanna Allah madaukakin sarki ya taimake mu to ina hujja Imam Bukhari da yace babu tasmiyati ala kulli halin babin da ke magana akan fara kowane hali ambatan Allah a kowane hali ibn hajirin a cikin fatihul bari ya fitar da jimillar magana ya ce in ya zama a halin saduwa da jima'i da iyali wanda aka fi son a natsu ba tare da yawaita surutu ba an shar'anta a ambaci sunan Allah a wannan halin to balle kuma aka zo fara alwala don haka in aka zo fara alwala nan ne ya fi dacewa a ambaci sunan Allah to ta iya yiwa ka ce ai ga hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ga wannan alwalar ba hadisi ne sahihi babu shakka akai amma bai cika sharadin Imam al-Bukhari ba dan haka Imam al-Bukhari ba zai iya kawo shi anan ba don haka sai ya kauce daga ya kawo hadisin da yake karara akan matsala amma bai kai sharaɗin shi ba ko da yake ya inganta gwamma ya kawo hadisin da a jimillance in an sha fanya mai tsawo za a iya kawowa zuwa ga abin da ake nema ko kun gane jama'a amma wannan hadisi ya tabbata tare da cewa da yawanci wasu suna ganin rashin ingancin shi amma ku karanta takhriji da ta'aliki na Sheikh Ahmad Shakir akan sunan Tirmidhi a mujalladi na farko da kuma har wa yau tahqiqin sunan al-Musnad al-Imam Ahmad na, na shi Ahmad Shakir sannan babban malami al-Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini ya yi littafi ya sa mishi kashful makhbu bi sihhati hadisi at-tasmiyati inda al-wudu littafi ne sukutun da gudaye akan tabbatar da cewa wannan hadisi ne ingantacce to tunda hadisin ya inganta sai mu zo mu duba me yake cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ga alwalar ba me hadisin yake nufi yanzu idan naki ambata sunan Allah da gangan ko da mantuwa har na gama alwala ina matsayin alwalata malamai suka ce yaqinan idan da gangan ne alwala bata in dai da gangan ne kake ambatan sunan Allah alwala bata domin wannan ambatan sunna ce mai ƙarfi wato wajibi ba farilla ba wajibi ina ma'anar wajibi shine sunna mu'akkada to duk abin da yake sunna mu'akkada in ka yin shi da gangan ibada na ɓaci idan da mantuwa ne in a sallah to za ka yi kabli ko ba'adi amma in alwala ne fa ka manta to in baka idar da alwalar ba kana cikin alwalar ka tuna sai ka ce bismillah idan kuwa har ka kai alwalar baka tuna ba to babu komai tunda mantuwa ce ina fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to haka kuma ake bismillah ake cewa in ka zo fara alwalar ba cewa ake bismillahir rahmanir rahim ba a'a nan sai in zaka karanta fatiha amma in har alwala ce zaka fara ta ko kuma jima'i ko makamantan haka bismillah iya nan zaka tsaya idan jima'i ne sai ka ƙara da Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana an fahimci wannan bayan wannan alwala ba ta da wani zikiri da ake yi a tsakankaninta wajen wanke gaba a ce in ka zo wanke fuska ka ce Allahumma bayyad wajihi yawma tubyaddu wujuhu wa Allahumma ghasilni ka duk babu wasu alwalu wasu addu'o'i da ake akan gaɓoɓi. Razali a cikin littafin shi Iha Ulumuddin di ya kawo wannan bankaura ce da shirme ya kawo don haka al'allamatul iraqi da ya zo takhrijin wannan littafi a cikin littafin shi mai suna al-mughni an hamlil asfari fil asfari yace duk waɗannan hadisai da Razali ya kawo akan addu'o'in wanke hannu addu'o'in kurkurar baki addu'o'in shafar kai yace duk hayaniya ce ba su tabbata ba abin da ya tabbata farkon alwala ka ce bismillah a ƙarshen alwala kana da ɗayan addu'a guda biyu da za ka yi ko dai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ko kuma ka ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka waccan imam muslim da ahmad suka ruwaito ta wannan al'imamu hakim da abu dauda suka ruwaito ta duk sun tabbata ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimake mu باب ما يقول عند الخلاء نعم ko da a ɗakin wanka ne za ka iya yi domin wannan wani hali ne abinda aka hana ambatan Allah a ɗakin wanka ko makamantaka shine a halin da ba ba ba ba iftirari ne ba yanayi ne ya tirsasa ka zuwa ga haka ba amma ka zo za ka yi wanka na janaba ko don akwai alwala a ciki ko kuma ita alwalar za ka yi a ban ɗaki za ka ambaci sunan Allah sai dai kawai abinda malamai suka ce sai ka yi a sirrance a sirrance ba a bayyana ba kada wani ya ji sannan kuma ba a cikin zuciyarka ba shine a sirrance kamar yadda kake sallah a zahar ya kake karatunta to haka za ka yi wannan bismillah eh wa alaikum assalam wa rahmatullah wanne subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس أوجن الولاء تو والله المستعان أمين يا شيخ دوك إيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين riwayar tirmidhi kenan eh riwayar tirmidhi ce ta zo da wannan ita ce riwayar tirmidhi amma waccan riwayar hakim ce ta zo da subhanaka allahumma wa bihamdika ko أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم وتناكا دعاء الاستفتاح نكين نعم باب ما يقول عند الخلاء باب دك بياني أكن الدؤر دا مسلمي زي فدي إن زي شغبان تاكي duk duniya addinin musulunci ne kawai da yake da wannan tsari in ba haka ba duk wasu 'yan addini da duk wasu 'yan takife wasu ma suka zo shiga ban ɗaki fito suke yi saboda tsaba arnantaka don ba su da saiti mu ko addinin mu ban ɗaki zaka shiga kashi ko fitsari ko wanka a a ban ɗakin nan kwandon soso zaka je ɗaukowa ko sabulu zaka je ɗaukowa ko wata munasaba ya kamata a gane shiga ban ɗakin ce take hukunta haka sannan da kuma tsugunan biyan bukata ko da ba a ban ɗakin ba kenan ko da ka tafiya kake a mota ko a babur sai fitsari ya kama ka ko kashi ya kama ka ko wata bukata ta kama ka wadda zaka kai ga tsugunawa to wannan wurin yana ɗaukan hukuncin khala kuma ko da a ce ban ɗakin da zaka shiga zaka shiga ne don ka ɗauko wani abu to wannan shigar tana hukunta maka kai wannan addu'ar da za mu zo mu ji قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل الإمام البخاري كده nan hadisai ne na ƙasa-ƙasa ya bi ma'ana imam al-bukhari is an intercontinental malam malami ne wanda ya shiga ƙasa-ƙasa yanki-yanki karni-karni ma'ana kowane yanki na duniya sai da ya shiga har nan afirka sai da imam al-bukhari ya shigo don ƙasar masar ina ce afirka ce ƙasar tunisia ina ce duk imam al-bukhari ya kewayo duk laliban sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine intercontinental malami kenan ina fata an gani anas dan malik Allah ya kara mishi yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idza dakhala al-khala'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance idan zai shiga ban daki ka gani idan zai shiga ban daki qala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga shaiɗanu maza da shaiɗanu mata ta ba'ahu ibnu ar'ara ibnu ar'ara ma ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda ainihin wato adam ya ruwaito to haka ainihin wato ibnu ar'ara ma ya ruwaito wannan hadisi an shu'uba domin wane ne malamin imam bukhari a cikin wannan asalin hadisin shine adam to adam ya ce haddasa shu'uba ko to sannan sai kuma bukhari ya ce ibnu ar'ara shi ma ya ruwaito wannan hadisi daga shu'uba wa qala gundar a cikin wannan riwaya kuma gundar ya ce an shu'uba daga shu'uba idza atal khala'a idan annabi ya je wurin tsugunawa ko makewayi ka ga madadin can cewa ya me idza dakhala nan ko sai aka ce idza ata idza atal khala'a idan ya je wa qala musa الإمام موسى كما يرويت عن حماد دق حماد شي كما تشيوا إذا دخل إذا دخل إذا دخل الخلاء كما يد رواية آدم تكسن تفرقوكين وقال سعيد بن زيد سعيد بن زيد يتي حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب يا بام حديث دي كربو دق أنس أتاشي رواية شي كما يتي إذا أراد أن يدخل idan idan annabi ya nufin zai shiga ban ɗaki ga addu'ar da yake faɗi to kun ga alhamdulillah inda sunna take da daɗi kenan malaman sunna suna haɗa mu da manzon Allah ne kai tsaye ba tare da sun ce to shikenan mu ga abin da muka kwasan maka da safe kai kaza da yamma kai kaza da almuru kaza za ka yi in an sauka juma'a ka saurara ka a'a yaya manzon Allah in suka kawo maka sai su ja baki su shiru sai su jawo aya sai su ɗaure ka da ita ita ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai a ce to ga dai na manzan Allah mun kawo maka ko to kai irin na manzan Allah ka rabu da sauran Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan hadisai suna tabbata mana da cewa akwai shaidanu a duniyan nan to in har ka yadda akwai shaidanu to shaidanun nan ana nufi daga cikin aljanu ne waɗannan domin wannan kalmar ma'anarta kenan al-khubuth wal khaba'is ba irin fasarar da suke a soro suna yin shirme ba suna cewa kazanta da kazantoci a suna fassarawa ne da tsurar larabci literal meaning lugatan suke fassarawa amma istilahan in the technical sense a hadisance me ake nufi da alkhubus wal khaba'is su ne ashaitanu wa shaitanatu shaidanu maza da mata to wannan hadisi dalili ne akan cewa shaidanu maza da mata lallai suna cutarwa kamar yadda wancan hadisin ya tabbata mana da suna cutarwa nassin alqur'ani ya tabbata mana da suna cutarwa wadhkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu binusbin wa azab Allah yace ka basu labarin bawan mu annabi ayyuba lokacin da ya rinka roƙon Allah yana kuka yana cewa ya Allah shaytan ya kama ni fa yana wahalar da ni yana azabtar da ni wannan waye ya faɗi haka annabin Allah ne ya faɗi haka da nassin alqur'ani da haka malamai suka ce wanda duk ya ce shaidanu ba sa cutarwa to wannan ya bata daga hanyar musulmi don ya saba wa alkur'ani da sunna ina fata an gane kadai abin da ake so ka gane akwai ka'ida game da yaddar suna cutarwa cewa sai da izinin Allah in ka yadda haka aqidar ka ta yi kyau an fahimci wannan da kyau ko jama'a na'am ai daga cikin cutarwar da suke yi akwai zuwarwa musulmi lokacin rasuwa su sumar da shi su bugar da shi ya fita daga cikin hayyacin shi har daidai sa'ad da zai tafi lahira ga Allah ya zama ba shi cikin hayyacin shi balle ya faɗi kalmar la ilaha illallah hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dauda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya musulmi addu'a shi ma yane yana cewa allahumma inni a'udhu bika min al-hadami wal gharqi wa an yatakhabbatani ash-shaytanu inda al-maut Allah ka tsare ni kada shaytan ya buge ni a lokacin mutuwa hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dauda daga cikin cutarwar da suke suna rikida su zama wata halitta su cutar da kai aljani ko shaidani wannan karin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowa yana da wani shaidani wanda yake ma'ana shaidan asalin iblis ne ya wakilta shi akan shi dan ya batar da kowa sai sahabbai suka ce har kai yace har ni sai dai Allah ya taimake ni na ya musulunta dan haka baya umarna da sharri sai alheri to wannan irin shaidanin shine yake juyewa sa'ad da ka mutu sai dawo sai zama abin da bahaushe yake kira fatalwa fatalwa gaskiya ce za mu zo imamul bukhari yana da babi musamman akan fatalwa za a yi karatu musamman akan fatalwa a lokacin za mu zo muku da mamakin Allah game da mecece fatalwa abubuwa ne na gaskiya amma al'adu da ƙarerayi sai suka shigo ciki waɗannan al'adu da ƙarerayi sai suka yi distortin imani sai suka lalata imanin game da yaya haƙiƙanin fatalwar take wannan shaidanin ne bayan ka mutu sai taso ya rinka yin tasawuri da sunanka ko da sunan wasu naka shine sai a rinka cewa fatalwarwa ne tabbas ka mutu amma sai a ce an ganka a hawan arafa sai ka ga an ruɗe to ba kai ba ne domin ba za ka mutu ka dawo ba sai in ranar lahira ta yi to amma me yake faruwa wannan fatalwar ce za ta zo tana sawwarawa mutane to saboda rashin ilimi mai zurfi akan aƙida duk abin sai aka ruɗe shi yasa aqidan nan da ba a son ta saboda wani zai shiga wuta wani zai shiga aljanna lallai sai an karanta aqidan nan jama'a Allah ya taimake mu babu wad'il ma'i inda al-khala'i babin da ke bayani akan aje ruwa ko kai ruwa ban daki ina hukuncin ka tashi shiga ban daki sai ka tafi da ruwa ko kuma ka tashi shiga ban daki ka tafi babu ruwa sai matar ka ta bi ka da buta ta aje maka ko yaro ya bi ka da buta ya aje maka shine bukhari ke karantar da mu قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فكهه في الدين جماعة كنت حديثي wanda al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna Abdullahi dan Muhammad shi ko daga Hashim dan Al-Qasim shi ko daga Waraqa eh shi ko Waraqa yace ya karbo daga Ubaidillahi dan Abi Yazida shi Ubaidillahi dan Abi Yazida tabi'i ne yace an ibn Abbas daga sahabi Abdullahi dan Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala al-khala'a Abdullahi dan Abbas yace wata rana manzon Allah ya shiga ban daki fawada'atu lahu wudu'an sai na kai mishi ruwa ruwan wanka ko ruwan alwala ko ruwan kama tsarki shi ake kira wadu sai na ɗibi ruwa na kai mishi wato shi da ya tashi shiga sai ya shiga ba tare da ya ɗauki buta ba qala da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya waiwayo kamar yadda zamu zo mu karanta a wasu riwayoyi na wannan hadisi can gaba yana laliban ya ji dutse ne da zai tsarki da shi ko na abu sai ya ji buta ko sai ya ji goran ruwa sai ya ji daɗin wannan abu wane ne wannan abu ko kun fahimta shi ya san bai shigo da ruwa ba yanzu ya gama biyan bukata yana laliban ina dutse sai ya ji buta da ruwa to da annabi ya biya bukatar shi ya fito sai ya ce man wa ba haza wane ne ya kai wannan ruwa ya aje fa ukhbira sai aka ba shi labari a waccan riwaya da za ku ji har ma sai an nuna ibnu abbasin an ce dan yaron nan ne faqala abdullahi dan abbasin ya ce da annabi ya ji haka a wata riwayar da sai da ya runguma Abdullahi dan Abbas sai ya rungume shi za ku je ce fa dammani sai manzo Allah ya jawo ni ya rungume ni sannan sai min addu'a ya ce Allahumma faqihu fid dini Allah ka fahimtar da shi addini to wannan hadisin munasaba ce munasabar ita ce wannan yaron yana da kaifin fahimta cewa mutumin da ya shiga ban daki ba ruwa yana da buƙatar ruwa kun gane kaifin fahimtar wannan kaifin fahimta ita ce annabi ya juya sai mai addu'a Allah ka fahimtar da shi addini kuma haka ake so a matsayin ki na matar aure ki zama ba sai an yi miki abcd har an kai z ba ma'ana akwai abubuwan da ya kamata ki rinka fahimta game da mijinki kaza ya kamata kaza bai kamata ba ba ya zan komai sai an gaya miki ba a matsayinka na yaro da kake karkashin mai gidanka ba wai komai sai an tsaya an gaya maka ba kamata ya ka rinka fahimtar menene ya kamata amma yanzu in abdullahi dan abbasin ya ce a to ai ya san dai cewa da ruwa ake yin tsarki dan me bai shiga da shi ba to shikenan a'a sai zuciyarka ta tunanin mai yiwa gaggawa ce ko matsuwa ce ta sa ya shiga ba tare da wannan ba ko kun fahimta wannan irin fahimtar ita ta sa ya mishi addu'a addu'ar kuma ta bi shi yawa gari sai da ya zama babban malami daga cikin malaman wannan al'umma abdullahi dan abbasin kenan allah ya kara musu yarda babun la tustaqbalu al-qiblatu bi gha'itin aw bawlin babin da ke bayani akan ba a fuskantar alƙibla wajen yin kashi ko wajen yin fitsari wato jama'a hausa ce ta rauni cikin 'ya'yan hausawa yanzu dole wasu abubuwan sai mun faɗa ƙarara in ka ce ba haya ko bayan gida wani ɗan bana bakwai ɗin bai san me ake nufi ba na fata an gane to amma sai ka ce kashi sai gane shi yasa sai ku ji mun faɗa ƙarara amma a ladabin hausa kuma bai kamata a ce kashi gatsal ba to amma in baka ce haka ba ba zai gane ba shine in an zo kashi ko fitsari ba a fuskanta alƙibla shine ya ce illa inda bina'i sai dai a wurin gini ma'ana in a fili ne ba za a fuskanci alƙibla ba haka ba za a baiwa alƙibla baya ba amma a cikin ban ɗaki ne da ya zama kewayayye ko kuma tsakaninka da alƙibla akwai wata katanga ko akwai wani abu da ya sha makance sai yake cewa to babu laifi jidarin au nahawihi ko katanga garu ko makamantan haka to wannan fiqihun na ƙarshe da Imam Bukhari ya kawo cewa illa indal bina'i din nan fatawa ce ya fara ɗauko ta daga sahabi Abdullahi dan Umar da shi da wasu malamai waɗanda suka biyo baya akan haka cewa idan ya zama akwai gini tsakaninka da alƙibla to ko ka fuskanci alƙibla babu komai amma za mu zo mu ji asalin wannan hadisi sahabi Abu Ayyub al-Ansari ya ruwaito shi za mu ji ainihin wani ƙarin bayani da zan mana a kai. Kala haddasana Adamu, kala haddasana ibn Abi Zi'ibin, kala haddasana Zuhuriyu, an Ata ibn Yazid al-Laisi, an Abi Ayyub al-Ansari, kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ata ahadukum al-gha'ita fala yastaqbil al-qiblata wala yuwalliha dhahara sharriqu aw gharribu. Sahabi Abu Ayyub al-Ansari jama'a. wani babban mutum ne mutumin kirki mai tsarkin zuciya sadda aka yi wa aisha hadisatul ifki aka yi wa aisha kazafi ya shiga gida sai matar shi ta tarbe shi da tsegumi umma ayyubar ansariya kenan ta ce o abu ayyuba ka ji abin da aisha ta ita hatta yadda hatta ma yi gini akai yanzu ma karawa take sai abu ayyubal ansari ya ce ke eh ki dubi kanki da kyau ke za ki iya yin zina ta ce Allah ya tsare ya ce to Aisha ba ta fi ki ba a wurin Allah sai fushi ya fita daga gidan irin abin nan da maza ke a ba buge riga na ma fasa zama sai ma ya koma ma dan ya nuna mata wannan abin da ta ba daidai bane a kan shi ne Allah ya saukar da waccan aya da yake ishara cewa laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun azim ko mubin me yasa muminai da suka ji labarin wannan abun ba za su yi fatan alheri ga kansu ba abin da suka sani game da Aisha shine alheri labarin nan da suka ji shi a yau sun ji shi daga wurin manzon Allah ne cewa Aisha ta yi kaza daga wurin wa suka ji daga wurin makiyan manzon Allah amma saboda zuciya tana karkata zuwa ga sharri in ba haka ba jama'a waɗannan mutanen makiyan manzon Allah ne su tun da ake ba a taba jin abin alheri daga su ya fito game da manzon Allah ba amma ana cewa Aisha ta aikata shi kenan sai irin abin nan da Bahaushe a ce ah yo ta aikata mutum kuma ai dai kai dai kaga mutum wannan ba zuciyar musulmi ba ce zuciyar musulmi ba ta haka wannan zuciya ce ta 'yan al'ada amma zuciyar musulmi da aka gina su a tsarkin zuciya abu ayyuba ba shi da wata shaida akan sai ya gini akan asalin abin da ya sani asali Aisha mutuniyar kirki ce sannan matar manzon Allah ce sannan labarin daga suwa ne ne daga makiya ne waɗanda tun da suke dama ba su taɓa faɗin alheri game da manzon Allah da ɗan gidan shi ba to yau dan sun ce kaza wannan magana sai ta canza mu daga abin da muke ina fatan an gane to abu ayyub al-ansari kenan kabarin shi yana vatican vatican can kusa da fadar paparoma me ya kai shi da'awa garin wa'azi ya tafi can yayi ta gwagwarmaya yana ɗauki ba daɗin yaɗa addinin musulunci a can Vatican sakamakon wannan alkhairin da su abu ayyuba suka kafa ka je kaga yadda ake musulunci a Vatican za ka yi mamaki ai masallaci ne shimfiɗe aka yi ana tura musu malamai daga ƙasar makka da madina suna karantar da su addinin musulunci wancan alherin ne da su abu ayyuba suka kafa wannan musuluncin da muke a nan ƙasashen afirka tun daga arewacin afirka su libya da tunisia da sauransu duk ba su uku batu ibnu nafi bane alfihiri suka kawo shi alheri baya faduwa ƙasa banza jama'a duk inda aka dasa shi zai ci gaba da yaduwa ina fata an gane qala abu ayyub al-ansari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza ata ahadakumul ghaiqa idan ɗaya daga cikin ku ya tafi wurin biyan bukatar shi da kashi ne ko da fitsari ne don asalin alga'id din shine wurin biyan bukata wurin biyan bukata sai sunan ya tashi daga nan sai kuma ya dawo ga abin da ake zuwa a yi a wurin ko kun fahimta ma'ana idza ata ahadakumul gha'ita idan ɗayan ku ya tafi zai yi kashi ko zai yi fitsari fala yastaqbilu alqiblata wala yuwalliha zaharahu kada ya fuskanci alqibla wajen yin wannan biyan bukata tashi kar kuma ya baiwa alqibla baya yaya zai yi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sharriqu aw gharribu ko dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma saboda wannan magana annabi yana yin ta ne da mutanen Madina kuma a Madina shine a Madina ina ake kallo ana sallah kudu ake kallo to in aka tashi fuskantar wato alƙibla ita ce kudu makka tana kudu da madina kenan to yanzu in aka tashi za a yi tsugunan kashi ko fitsari sai a kalli gabas ko yamma kenan to mu kuma nan da muke yamma da ka'aba in muka tashi sallah gabas muke kallo to mu kuma yanzu sai a ce in za mu kashi ko fitsari sai mu kalli kudu ko arewa kenan ko kun fahimta shi yasa da ya ce musu sharri ko au gharribu gabas za ku kalla ko yamma to wannan hadisin ka ɗabbaka shi a afirka ta yamma sai ka ɗabbaka shi a can ainihin madina da su da waɗanda suke kallon kudu in suna sallah ina fata an gane to wannan hadisi za mu zo mu sake karanta shi a gaba kuma imam turmizi ya ruwaito shi da cikakkiyar riwaya abu ayyuba yake cewa to da muka tafi ƙasar sham sai muka je muka samu an giggina ban ɗaki toilets an giggina su suna fuskantar daidai da alƙibla ya ce in muka je sai mu ainihin muskuce haka sai mu ɗan karkace sai mu biya buƙatar mu in muka fito kuma sai mu ta istighfari Allah ya yafe mana shi yanzu abu ayyuba da ya ruwaito hadisin ya fahimci kenan wannan dokar ko a cikin gini ko ba a gini ba kar a fuskanci alƙibla ka a baiwa alƙibla baya to amma abdullahi dan umar shi kuma zaka zo ka ji wani hadisi ba da jima wannan bayan zamu zo mu karanta shi shi kuma sai ya ga cewa ai gashi an samu akasin haka kuma akasin nan da aka samu annabi ya ga yayi haka kenan a cikin ainihin wato gini ne a ban ɗaki ya ga annabi ya baiwa alƙibla baya sai ga to yanzu kenan wannan halacci yake nuna amma in a gini ne don haka abdullahi dan umar in yazo zai tsuguna zai biya wata bukata sai ya sa taguwar shi sai ya kwantar da ita a gaban shi sai shi kenan wato ya dai tara gabas din ya tara alƙibla din shi kenan sai biya bukatar shi to wannan fahimtar ta abdullahi dan umar wadda ita ce imam bukhari yake nunawa ya yi ta a wannan zahirin babin gaskiya ba ita ce fahimta mai karfi ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko aikin annabi sallallahu alaihi wasallama in aka samu ya yi karo da maganar shi to ana aje aikin shi a ɗauki maganar shi shi wannan aiki in ana da dalili cewa hususiya ce sai a ce hususiya ce wato shi kaɗai ne in ba a da dalili sai a ce to wani uzuri ne ya kai shi ga yin haka don haka abin da ya faru hadisin da abdullahi dan umar zai hujja da shi game da halaccin a tsuguna a cikin banɗaki a fuskanci alƙibla ko a bata baya aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi karo da maganar shi to suna cewa ku alƙaunu muqaddamun alal fi'ili annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace ya auri mata fiye da hudu to amma a wajen bayani fa kuma ya hana ya hana a yi fiye da hudu to shi kenan yanzu me za a ɗauka daga ciki a yi koyi da shi a aikin shi a sai a yi koyi da maganar shi ina fata an gane to haka galibi ga mutane za ka ga mutum ya faɗi wani abu wata ran sai ka ga ya aikata saɓanin haka to kafin kai da'awar cewa a dawo a aiki da abin da ya aikata sai a yi ƙoƙarin gane haƙiƙanin maganar da ya faɗi ita ce a bar dogaro wancan abin da ya aikata fa saɓanin abin da ya faɗi to yana ɗaukan wata fassara ko kuma ajizanci ne ya faru na ɗan adam babu man tabarraza ala labinataini babin da ke bayani akan wanda ya tsuguna akan tubali ko bulo guda biyu sai ya kashi a tsakaninsu ya yi laifi ko bai yi laifi ba ko dole sai ya haƙa shadda abin da ake so a ce shine mutumin da ya kashi a sararin ƙasa ba tare da shadda ba shin wannan ya yi rashin ladabi ko bai don in aka ce labinataini labinataini bulo guda biyu zai iya ɗaukan asa a sarari zai iya ɗaukan kuma da shadda a tsakani to abin da ake cewa shine ya samu ya ɗaga daga ƙasa yadda yake wannan najasa ba ta taɓa jikin shi ko suturar shi shin abin da ya yi daidai ko bai daidai ba bari mu ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن, حب بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول Abdullahi ɗan Umar da kanshi yake cewa, Inna nasan ya na mutane ne na ji su suna cewa, Iza qa'atta ala hajatika idan har ka tsuguna za ka biya ka wajen kashi ko fitsari, fala tastaqbil alqiblata wala baital maqdisi kar ka fuskanci alqibla kar kuma ka fuskanci baitul maqdisi haka ni Abdullahi dan Umar naji mutane na cewa kun ga shi bai ji daga annabi ba dan haka a wurin sahabbai ya ji sauran jama'a faƙala abdullahi ibn umar sai shi abdullahi dan umar da ya gama ba da labarin abin da ya ji mutane na cewa sai ya ce laƙadil taƙaitu yauman ala zahari baitin lana to amma ni fa wata rana na hau saman wani ɗaki namu zaka ji wata riwaya za ta bayyana saman ɗakin yaye shi ne hafsa ya hau ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to saurayi ne matashi haka irin ko wata bukata ce ta kai shi an shanya kubewa ne ko a ce je kwaso misali irin abin mutanen ƙauye ko ko kiriniya ce irin ta samari dai akwai dai abin da ya kai shi ba ya je ne da gangan ba ya je wani abu ne a kai ya ce fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na hangi manzon Allah a tsugune ala labinataini akan tubala ko blocks guda biyu mustaqbilan baital maqdis yana fuskantar baitul maqdisi wadda ita baitul maqdisi kuma in aka fuskance ta to yayi daidai da bayan ka'aba kenan an baiwa ka'aba baya kenan lihajatihi ya tsuguna yana biyan bukatar shi mahallin shahid shine yace ya ganshi ala labinataini wanda ya tsuguna akan tubala ko bulo guda biyu yana yin kashi ko fitsari bai laifi ba wa qala to sai abdullahi dan umar ya ce wa wancan mai ɗalibi nashi kenan wancan wasai dan dan dan dan habban la'allaka min alladhina yusalluna ala aurakihim me yiwa kai wasi'u kana daga cikin mutanen da ke yin sallah akan duwaiwayan su me yake nufi da sallah akan duwawu shine galibi in ka tafi aikin hajji za ga matan indiyoyi da pakistan galibi haka matan suke sallah sai ka ga idan ta zauna zaman tahiya in ta tashi tafiya sujuda ko in ta zaman farko haka in ta tashi tafiya tana zaunan nan za ta yi sujuda mu ma nan da mutanen mu na da haka suke anan da ba iya sallah ba da amma da ne yanzu sai ka je ƙauye ina fata an gane ma'ana daga zaune mutum ba zai daga duwawun shi ba sai ga yana sallah haka a zaune yana ainihin yin sujuda a zaune ko kun fahimta jama'a shine Abdullahi dan Umar yake cewa sai dan Habban mai yiwa kana daga cikin waɗanda ke yin sallah akan aurak akan duwaiwayen su qultu la adri wallahi sai yace ni ma dai ban sani ba wallahi qala malikun imamu malik sai fassara hadisin da cewa ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi anil ardi wato wanda yake sallah baya daga duwaiwayen shi daga ƙasa yasjudu yana yin sujuda wa huwa lasiqun bil ardi yana manna da ƙasa bai ɗago duwawun shi ba imam malik ya fassara hadisin to mahalli shahid a hadisin shine me ya halatta a sanya ainihin tubala guda biyu a tsuguna a tsakanin su ana yin kashi ko a bakin masai ne ko kuma a dandamalin ƙasa ne ina fata an gane to Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan hadisin jama'a shine hadisin da Abdullahi dan Umar da shi da su Bukhari din suka yi hujja da shi akan cewa tun da gashi an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar Baitul Maqdis eh yana fuskantar Baitul Maqdis yana kallon arewa kenan a Madina ya baiwa kudu baya wanda kudu kuma ita ce daidai da Ka'aba kenan aikin annabi ya saba wancan hadisin na Abu Ayyuba da annabi ya sa aike shi wannan ka'ida ce ta ilimin usulul fiqh babu khurujin nisa'i ilal barazi babin da ke bayani akan hukuncin fitar mata zuwa bayan gida domin tsuguno ko kuma su shiga daji domin tsuguno matan ƙauye musamman za ka ga cewa a ƙauyuka ba a cika haƙa masai ko shadda ko salga a cikin gida ba matar aure ce sai kaga ta sanya lullubinta sai ta fita can bayan gari ko bayan gida ta je ta tsuguna sai ta kashi ko ta fitsari a wannan wuri ina hukuncin irin wannan fitar قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع عائشة الله يقارى متى يرداتك lallai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance suna fita billaili da daddare idza tabarrazna idan za su yi tsuguno domin biyan buƙatar kashi suna fita ilal manasa zuwa ga filaye waɗanda babu komai a filayen ba gona ba wato irin abin da za a ce saura kamar wurin da ya zama dan baya bayan gari ne haka wa huwa sa'idun sai ita Aisha da kanta sai ta fassara me ake nufi da almanasir sai ta ce wa huwa sa'idun fili ne afyah budaddan fili wanda ba a kewaye shi ba fakana umaru yaqulu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ɗabi'a da matan manzon Allah suke da daddare a ga matar manzon Allah ta fita bayan gari za ta je ta tsuguna domin kashi ko makamantan haka Umar baya jin daɗi sai so da dama yakan ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihjub nisa'aka ya manzon Allah ka rinka tara matanka ka hana su fita falam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'alu to manzon Allah bai kasance yana aikata haka ba bai yi wannan abin da Umar yake ce mishi ba ko dai saboda abu ne wanda yake yaftakiru ilal wahayi abin da kake neman in yana bukatar sai da wahayi zan yi to tunda babu wahayi ba zan yi ba ko kuma abu ne wanda asalin al'adarsu ta larabawa ba sa yin shadda a cikin gida to babu shadda a cikin gida kuma a ce mace kashi ya kama ta to ina za ta yi kun ga dole ta fita ko kun fahimta fa kharajat saudatu bintu zam'a ana nan wani dare sai saudatu yar zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta fito zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama ita matar manzon Allah ce lailatan min layali isha'an wani dare daga cikin dare raki sai ta fito isha'an bayan duhu ya fara yi wa kanat imra'atan tawilatan mace ce doguwa fanadaha umar sai umar ya gane ta sai ya kira ta ya ce ala qad arafnaki ya sauda ai ya ke saudatu ai mun gane ki wai umar di yana yin haka ne kamar yadda gashi hirsan ala an yanzilal hijab yana yin haka ne dan dai kwaɗayin a saukar da hijabi ai ma mun gane ki duk wani kakkaucewa da kike duk mun gire gane ki wai dai a saukar da hijabi ma'ana abin da yake nufi da hijabi a nan karka ruɗe ba lullubi ba kulle yawwa dan yawwa tsare matan don kalmar hijabi a qur'ani tana zuwa da ma'anar kulle tana zuwa da ma'anar wannan yadi kuma da za a sa to annan me ake nufi kulle a kulle su su daina fita in ya so a samu mafita wadda za a rinka yin kashi a cikin gida umar yana kwaɗayin ai haka saboda ya za a ce matan babban mutum irin annabi sallallahu alaihi wasallama suna fita kaza kaza fa anzalallahu ayatul hijabi shikenan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da ta umarni akan a kulle matayen ainihin ainihin musulmi wa haddathana zakariya'u قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال har wa yau ya ce malam zakariya ya ba mu hadisin da ya samo shi daga malamin shi usama usama kuma daga hishamu dan urwa shi ko daga baban shi urwatu dan zubair shi ko ya ce daga gwaggwan shi aisha allah ya kara mata yarda ita ko ta ce daga mai gidanta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon allah ya ce kad uzina an yakhrujna fi haj an takhrujna ko fi hajatikunna lallai an yi muku izini ku mata ku fita domin biyan bukatar ku kala hishamun hisham wanda ya ruwaito wannan hadisi ya ce ya'anil baraz wato an yi muku izini ku fita waje don yin kashi to yanzu in da su ne a bisa al'ada ne to yanzu nassi ya zo ya ce an yi musu izini to yanzu yaya umar zai kenan shine Umar ya ci gaba da haƙuri akan haka har san da wannan aya ta sauka don karka fahimci yadda ka ga tartibin littafin haka ayar ta zo a waɗannan abubuwan duk sun faru ne kafin ayar da ayar ta sauka baka zo ka ji sai Allah madaukakin sarki ya kawo mafita don haka sai Bukhari ya marmaza sai kulla babin da ya dace da wannan ya ce babu tabarruzi fil buyuti babin da ke bayani akan yin kashi kuma a cikin gida a yi shadda a yi salga ko makamantan haka a rinka biyan bukata a cikin gida kaga Allah ya kawo mafita kenan bayan saukar aya قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي عبد الله بن عمر يتي وترانا ناهو سمن لكن يا ياتا حفصة saboda wasu bukatu nawa ta gani ko bukatar kanshi ce ta kai shi fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya qadi hajatahu sai na hangi manzon Allah yana biyan bukatar shi a nan ina so ka tsaya ka fahimci wannan hadisin kar ka ɗauka abdullahi dan umar da gangan ne ya sa ido ya hango annabi irin abin nan ne ka hau sama wanda kun ga muna a ɗabi'a ko al'adar mutanen ƙasar mun za a hau sama ko sai a gaya wa mutanen makwabta cewa to ma'aikata za su hau sama don haka sai mata su dan kakkauce to shi abdullahi dan umar kawai da ya tayi sai ya hau sama to fujatan ba tare da ya yi nufin ya gani ba sai ya gani kuma sai hadisi ya faru shine ashe hadisi ya gano shine har ya zo yana hujja da shi yace sai na hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qabi hajatahu manzon Allah yana tsugune yana biyan bukatar shi mustadbiral qibla ya baiwa alqibla baya mustaqbilar sham ya fuskanci ƙasar sham domin ita baitul maqdis ai ƙasar sham ce wato ita ƙasar sham jama'a kamar yankin da ake cewa afirka ne duk su jordan din nan da kake jin su da duk waɗannan ƙasashe duk sham ne ina fata an gane yanzu ne da aka tashi aka takura ƙasar sham siriya aka ce ga ita siriya kamar yadda a da in ka ce ƙasar sokoto wani yanki ne mai girma wanda yake farawa tun daga ina tun daga ƙarshen kaduna shine daga idda katsina ta tike to daga nan ne kuma sokoto ta fara shine bangaren da ka fi sani da zamfara yanzu har ina har ka hada da boda ta benin republic duk sokoto ce a da har jihar niger su kwanta gora dinnan duk sokoto ce a da to ana nan sai aka tsintsinke ta sai aka bar wani dan tsokin wuri sai aka ce nan ne sokoto yanzu to haka ƙasar sham ƙasar sham ta haɗa baitul maqdis har israel inda kake ji israel a yanzu duk ƙasar sham ce a da to cewa annabi yana fuskantar ƙasar sham shine wancan hadisin ya bayyana ina ne ƙasar sham din shine baitul maqdis na fata an gane to kaga yanzu wannan dalili ne akan cewa tunda an ga annabi yana biyan buƙatar shi a ina a cikin gida akwai shadda a cikin gidan ko قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان أن أخبره كاون أينهم محمد بن يحيى بن حبان ميسونا واسع بن حبان يباد لاباري محمد بن يحيى بن بيباش لاباري يتي أن عبد الله بن عمر أخبره عبد الله بن عمر يباش لاباري قال يتي لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتي بيتنا وترانا نا هاو سمن داكن مو to kaga daga nan zaka rinka fahimtar yadda maganganu suke a hadisi kai abin da zaka fahimta da ya ce ɗakin mu a nan ko a can baya shine ɗakin da ke gidansu ko ashe ka ji gidan yashi ya je amma sai danganta abin zuwa gare su saboda me saboda saman ɗakin yayin shi ne a gidan mijinta yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qa'idan ala labinataini yana tsugune ma'ana qa'idan anan ba zaune ba yana tsugune ala labinataini akan ainihin wato me yake da suna tubala guda biyu blocks guda biyu mustaqbila baitul maqdisi yana fuskanta ainihin baitul maqdisi waɗannan hadisan duk suna tabbata mana da cewa ya halatta a haƙa masai a cikin gida sai dai kuma a rinka tsabtace ta jama'a don kar ta dawo kuma warinta yana cutar da mutanen gida kar ta dawo tana haɗuwa da rijiyar gida kuma tana gurɓata rijiyar gida jama'a tsabta cikon addini ce yana daga cikin sunnar manzon Allah a tsabta annabi ya hana a kwana da shara a cikin gida hadisi ne sahihi shara bola ma'anan almuru ce sai a bi a share gida duk bola a fitar da ita daga gidan nassin hadisi ne to ashe kaga larura ce za ta sa a kwana da wannan kashi cike da rami to amma sai a tabbatar an gyara wurin yadda ba zai cutar ba sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum salam wa rahmatullah eh a'a magana ce irin yadda wani lokacin kawai sai ka je wa mutum wata magana wato irin raha ce da malami yakan yi wa ɗalibi galibi na fata an gane babu listin ja'i bilma'i babin da ke bayani akan kama ruwa shi kenan haka za ka fassara shi wato hausa ce ta karanci a yanzu sai ya zama dole wasu fassarorin sai kun ji mun yi su a zamanance. to yin su a zamanance kuma sai ya haifar da gwaranci asali da haushin ya ce kama ruwa abin da yake nufi shine ka ɗauki ruwa ka je ka yi fitsari sai ka wanke kai tsarki shine kama ruwa to amma yanzu yara suka ji an ce kama ruwa to ƙarshen ta sai ɗauka an ana ruwan sama a fito a rinka kamawa haka rinka kamawa shi amma istinja'i ma'anar shi kenan kawai kama ruwa da ya ce babu listinja'i bilma'i babin kama ruwa wato tsarki da ruwa قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به أنس بن مالك يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجي idza kharaja li hajatihi idan ya fita domin ya biya wata bukata tashi ta fitsari ko ta kashi aji'u ana wa gulamun ni da wani yaro sai mu zo ma'ana idawatun min ma'in mu ɗauko gora ta ruwa gora ta ruwa haka ya'ani yastanji bihi wato sai kama ruwa da shi sai tsarki da wannan ruwan abin da wannan hadisi yake cewa da yake anas yaron manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fita wani lokacin sai ya fita ba tare da ya dauki buta ba ko ruwa to anas ya ce da shi da wani yaro kamar shi yake sa'an shi ne sai su dauki ainihin ruwa sai su kai to menene hikima kawo wannan yaron zaka ji wata riwayoyi wasu riwayoyi anan za su bayyana saboda ba ruwa anas yake dauka ba anan ya bayyana ruwa ne kawai yana ɗaukar ruwa da sanda wadda take da gwafa haka tana da baki mai gwafa shi yaron ya ɗau wannan anas ya ɗau wannan in aka je sai a kafa sandar sai su rataye wa annabi wannan gora a zahiri kamar ban ɗakin ya damalmale ne in suka je sai su ga cewa kada a aje ruwan a ƙasa don haka sai su tafi da sanda wadda take da baki mai gwafa sai a kafa ta in a kafa ta sai a makale mishi shine hikimar tafiyar su su biyu din ina fata an gane babu man humila ma'ahul ma'u lituhurihi babin da ke bayani akan wanda aka ɗauki ruwa aka bi shi tare da shi saboda tsarkin shi a ce babban malami ne ko wani sarki ne ko wani attajiri ne in zai yi tafiya sai kaga an ɗauki ruwa ana bin shi da shi yadda idan ya je ya tsuguna zai biya bukata sai a je a kai mishi duk zaka ga galibi direbobin manyan mutane sun iya irin waɗannan abubuwa in aka tashi tafiya shi mai gida ba zai ce a ɗibo kaza ba shi direba zai tsaya ya nazari bara ɗibi ruwa bara ɗibi kaza bara ɗibi kaza da ya yi fakin mota sai ya ɗauko da duma ya shimfiɗa wa mai gida mai gida ya zauna can sai mai gida ya tashi sai ya shiga ban ɗaki ba tare da ya ɗauki abin nan ba shi direba sai ya bi shi sai ya aje to shine in aka yi haka ko ya yi daidai shine bukhari ya ce babu laifi wa qala abu darda'i yace sahabi abu darda'i yace alaysa fikum sahibun na alaini cikin ku ba akwai mai riƙewa annabi takalma biyu ba wa tahuri da kuma wanda yake kula da ruwan tsarkin manzon Allah wal wisad da kuma matashi amsar ita ce bala wannan hadisin za mu zo mu samu cikakken shi a can gaba abdullahi dan mas'udi shine mai kula da waɗannan abubuwan ma'ana takalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah ya aje su waye zai kula da su ruwan alwala ruwan kaza matashin kai duk waɗannan abubuwa da ake services da ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai akwai wanda yake kula da su shine sai wata magana ta kama a cikin maganganun shine abu abu darda ya faɗi wannan magana cewa cikin ku ba akwai mai kula da takalma da wanda yake kula da ruwan tsarki da wanda yake kula da matashin kai ba amsar ita ce eh to dalili akan wannan maganar da abu kata da ya faɗi aka gane cewa yana nufin abdullahi dan mas'udin ne aka gano kuma abdullahi dan mas'udin annabi yake wa haka kenan ashe babu laifi dan an samu wani yana kula da ruwan wankan wani ko ruwan alwala wani ko ruwan da zai kama ruwa babu laifi ba girman kai bane Allahumma sai in yayi da nufin girman kai kuma wannan wani abu ne daban قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سميت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء wancan dai hadisin ne bukhari ya sake maimaita shi cewa anas ya ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi fita don biyan wata bukata tashi ni da wani yaro kamata ko daga cikinmu me yake nufi daga cikinmu daga cikinmu mutanen ansar ko daga cikin danginmu mu khazraj ina fata an gane ko daga cikin yaran gidanmu ya ce to sai mu tafi mishi da ainihin idawatun min ma'in buta ko gora ta ruwa sai mu kai mishi babu hamlil anaza ma'al ma'i fil istinja'i babin da ke da ke bayani akan ɗaukar sanda wadda take da ainihin gwafa gwafa sanda ba gwafa ta harbi ba ai asalin gwafa abin da ake nufi da gwafa duk wani abu da ya taho haka sai kuma ya rabu biyu sai a ce mishi gwafa to sanda ce sai aka same ta doguwa amma daga samanta sai ta ware ta baki biyu haka to sai a kira ta sanda ko kun fahimta jama'a to ina hukuncin mutumin da ya ɗauki sanda ko kwagiri ko makamantan haka tare da ruwa domin ainihin ya je ya yi tsarki to anan ta iya yi waka tambaya to ita wannan sandar sunna ne ɗaukanta a bukata ce a wancan lokacin saboda ban ɗakin ƙasa ne maiwa wurin ya biya da malmale da laima shine sai a je da ita a soka ta a ƙasa sai ta tsaya sai a rataye butar ina fata an gane قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمون ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة أنا سلم مالك يتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم هكذا yakan shiga ban ɗaki da ni da wani yaro sai mu ɗauki buta ta ruwa wa ana zatan da kuma sanda yastan jibil ma'i in yaje sai ya amfani da ruwan ya yi tsarki kaga me yasa ba a faɗi sandar me yake da ita ba don ita dama wasila ce hanya ce da za a bi a adana ruwan kawai da ruwan yake tsarki ko mun fahimta to ina son ku gane waɗannan hadisai da bukhari yake ta maimaitawa wannan hadisi ɗaya na anas in ka dubi hanyoyin mabambanta ne daga wurare daban-daban can ruwaya farko da muka fara ji ya samo ta daga al-ibab abul walid hisham dan abdul malik sannan ta biyu ya samo ta daga sulaimanu dan harb ta uku ya samo ta daga muhammadu dan bashar in ka duba garin wannan canjin hanyoyi ne har aka samu ƙarin ana zatu ɗin nan don haka sai ce ta ba'ahu nadru wa shazanu an shu'uba an nadru da shi da shazan sun ruwaito wannan hadisi kamar yadda muhammadu dan ja'afar ya ruwaito daga shu'uba su ma haka suka ruwaito to mecece al'anaza sai imam bukhari zai fassara maka to wannan shi kira gharibul hadis idan ka karanta hadisi sai ka ji wata kalma wadda baka saba jinta ba idan kalma ce wadda yake ka saba jinta sai dai kai ne baka santa ba sai ka je ka duba a kowane irin kamus amma baka saba jinta ba to sai ka tafi littattafai na gharibul hadis waɗannan dictionaries ne da malaman hadisi suka yi kamar yadda 'yan medicine da 'yan physiology da 'yan engineering da 'yan pharmacy da lauyoyi suke da me suke da dictionaries waɗannan waɗanda suka shafi fagensu haka ne ko ba haka ba haka ne lallai sai an girmama ilimi bai yiwa jama'a kawai al'amarin ilimi ya zama fauda mutum ya ɗauka don ya yi harshen larabci in aka zo ana magana hadisi ko tafsiri ko fiƙihu zai samu authority a kai ya iya ji da larabcin ma tukuna ya gama ƙwarewa a larabcin ma ya iya bincike ma game da larabcin tukuna na fatan mun gane lallai in kana karatun alkur'ani ko hadisi in ka ji kalma ta zo da baka saba jinta ba to sai kai ƙoƙarin gano wannan kalmar zai yi ta fassaru a lugance sai ka je ka duba littattafai na kamus waɗanda aka saba dubawa almisbahul munir ne wane ne wane ne kana dubawa sai ka ji cewa har yanzu ma'anar bata fito ba sai ka ce to me yiwa wannan kalmar ba yadda aka saba jinta a larabci ta zo ba shine idan qur'ani ne sai ka nemi kamusul qur'an na al-imamul allamatu damighani wani babban malami ne ya kamusul qur'an sannan al'imamu abu nu'aym al-asfahani shi kuma ya zo ya littafi ya sa mishi gari bayyil qur'ani wal hadis yana fassara kalmomin alqur'ani ne da hadisi aka samu malam muhammad makhluf shi kuma ya dan karamin littafi ya sa mishi kalimatul qur'an duk waɗannan ana ƙoƙarin fassara maka abubuwa ne don ka dace a wajen gane ma'anarsu saboda ga sunan suna faruwa a hausa kullum muna ainihin magana akai yanzu duk inda aka ce bahaushe aka ce jamfa ai kowa san jamfa me ake nufi ita ce gajeruwar taguwa wadda ake sawa a cikin babban riga amma tafi wurin ma'aikatan nefa ka ce jamfan mu ta lalace jamfa a wurin ma'aikatan nefa fa wata waya ce da suke sakalata to ita ce jamfa kuma anan tare da cewa ka karanta turanci ka san alakar kalmomin dan dama asalin kalmar da ake cewa jamfa turanci ce bahaushe ne ya ɗanyi kwana-kwana kawai Allah da ya taimaka ina fata an gane kun dai ji jama'a sai ce al'anazatu din nan asal sanda ce alaihi zujjun wadda take da gwafa zuj ita ce gwafa wadda ta rabu biyu asal sanda alaihi zujjun wadda take da gwafa wadda ta rabu biyu a sama babun nahayi an listin ja'ibil yamini babin da ke magana akan an hana kamun ruwa da hannun dama in za a yi tsarki jama'a ba a yi da hannun dama sai da hannun hagu ake yi jama'a ina so ku gane yau karatuttukan nan namu duk abubuwan da ake koya mana fa abubuwa ne waɗanda yake sun shafi rayuwa ta yau da kullum ma shari'a tana da ta cewa a kai amma in matsala ta tashi mai girma wai in musulmi suka sa baki malamai suka yi magana sai ka ji wai 'yan boko sun ce wai to musulunci ma da ruwan shi da kaza ne ma'ana musulunci da ya lura wani hannun ne za ka katse kashi ko fitsari wani hannu za ka ci abinci da shi da wani hannu ne za ka sa ka shaƙi ruwa ko ka fyace a wajen alwala da wace kafa ake shiga ban ɗaki da wace ake fita da wace kafa ake shiga da wace ake fita masallaci duk musulunci yana da waɗannan abubuwa 'yan ƙanana waɗanda suka shafi social aspect sai a ce game da al'amarin da ya shafi gudanarwa jama'a sai a ce wai musulunci bai da ta cewa yanzu a ce wai za a yi constitutional amendment malamai ba su da ba magana malamai a ciki ina ma'ana ba magana malamai saboda ana ganin ba su da wani amfani su go malaman sai suka ƙara makin kansu irrelevant shine inda za a kai su constitutional amendment din za su zaci da hausa za su yi magana in yaji sai ce bai jin turanci to baka jin turanci yaya aka yi to musulmi ku samo malaman da za ku tura su je su wakilce ku domin a tsarin aka tashi rubutawa ko gyaran constitution so ake ha almajirai dinnan da suke yawo sai an samo wani tsohon gardi wanda duk wannan bala'i da almajirai suka shiga sai da ya hayo shi sannan ya kai yadda ya kai sai zo ya zauna a majalisa domin ana so a wakilci duk wanda ke zaune a ƙasar ne yadda in aka tashi duk wannan kararar da suke akan hukuncin bara hukuncin almajirai ba wanda ya taɓa yin bara don haka kuka ga har yanzu suka kasa shawo kan matsalar su je su nemo wani alaramma wanda sai da ya biyo wannan ya ci ɗan kanzo ya ci ɗan dagwa-dagwa ya yawo da wando ya kwana sittin bai wanka ba duka a kai shi majalisa wajen constitutional amendment sai ya kawo mafita yadda za a yi game da almajiran nan amma ka je kayi bodin ka ci kifin gwangwani da blobar ka je kayi kaza kayi kaza an an yanke maka wando da bula ka zo ka ce za ka yi magana akan almajirai duk abin da za ka faɗi sai ce ka ji ba yahudi ba zai taɓa amfani ba yau shekara ashirin ana magana almajiran nan an kasa shawo kanta saboda duk waɗanda ke maganar ba su dace ba ko kun fahimta jama'a saboda haka in aka zo tsari na constitution jama'a abin da ake nufi da constitution shine doka wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya wadda ake so a rubuta wata yarjejeniya wanda kowa zai ga ba a zalunce shi ba to tambayar farko ita ce shin waɗanda za su zauna su wakilce ku sun dace ko ba su dace ba shine kullum matsala za ka share gaba ɗaya a ce a senate babu malami gaba ɗayan house of reps babu malami gaba ɗayan state house of assembly babu malami to duk musulmin da ke addini suwaye za su wakilce su wanda ya je yake wakiltar kudin ƙarshen ta bai iya tada ikama ba to kuma aka zo magana addini jama'a shi fa zai determine wannan karatun da ake shi zai determine sallah da ake shi zai determine aikin hajji saboda in ya miƙe arnan kudu za su ce to ga musulmi zai magana abin da za su gani ke sannan duk maganar da zai ba mu wake wakilta ba da jahilci yake magana lallai ne dole 'yan boko su tashi waɗanda suka ɗan san addini su fara rubuce-rubuce cewa dole ne in har ana son zaman lafiya tsarin Najeriya in aka zo constitutional amendment dole ne a shigar da malamai na musulunci waɗanda za su je su wakilci musulmi akan haka in ba haka ba fitinar ba za ta taɓa ƙarewa ba jama'a ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu babin nahayi an listin ja'i bil yamini babin da ke bayani akan an hana kamun ruwa da hannun dama قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه kaji wannan hadisi da al-Imam al-Bukhari ya samo shi ta hanyar ainihin Abdullahi dan Abi Qatada shi ko yace ya karbo daga baban shi Abu Qatada al-Ansari qala Abu Qatada yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i idan ɗaya daga cikin ku zai sha wani abu fura ce nono ne ruwa ne duk abin da ɗayan ku zai sha to kada ya numfashi a cikin ƙwaryar ko ƙoƙon ko makamantan haka to ina son a nan ku tsaya ku fahimta ruwa ne ka zo za ka sha sai ka kafa bakinka a bakin kwanan sha ko ƙoƙo ɗin abin da aka hana ka shine kana sha kana numfashi numfashin yana dawowa cikin wannan ruwan duk wanda ya karanta biology ya san cewa iskar da ake shaƙa daban da wadda ake fitarwa ita wadda ake shaƙa tana fitowa ne daga wasu halittu waɗanda su ana da buƙatar wannan iska wannan kuma da ainihin ake fitarwa ita kuma mu gare mu gurɓatacciya ce in ta dawo cikinmu za ta gurɓata cikin su kuma ga waɗanda halittu da tsirrai da za ta tafi gare su fa amfani ne da ita Allahu akbar ka duba ikon Allah jama'a iska ce wannan ka shaƙa ashe wadda kake shakan nan kuma ba ita ce kake fitarwa ba to abin da ake tsoro shine idan wannan da kake fitarwa gurɓatacciya idan ta zubo kan ruwan nan zaka dawo ka shaƙe ta to kuma ita wannan iskar ta gurɓace sai aka ce maka karkai haka to yanzu inda tambaya take ina in a kwalbar fanta kake sha ko a ledar fiye wata ko suwan wata yadda yake in ka ka zuƙa iskar in ta taho ba yadda za ta dawo cikin ledar fiye wata ɗin ko kuma ledar suwan wata ko kwalbar fanta ko coca cola ko ya halatta ka yi numfashin kenan in kana sha kun gane tambayar tambayar ita ce wannan dai falata na fil ina'i fil ina'i to yanzu wannan numfashin zai dawo cikin fiye watan nan ko ko zai bi ta baya ne ya fita zai bi ta baya ne ya fita don haka tunda babu wannan illar kenan in a kwalba kake sha ko a wani abu rufaffe to don kayi wannan numfashin babu komai don ya ce fil ina'i karkai numfashin ne a cikin amma an kana da yaƙinin wannan iska da kake shakarwa kake fitarwa za ta dawo cikin kwalbar ko kuma makamantan haka to sai ka bari sannan sai ke cewa wa idza atal khala'a sannan idan ɗayan ku zai tafi ban ɗaki ko kuma ya je ban ɗaki fala ya massa zakarahu bi yaminihi kada ya taba azzakarin shi da hannun shi na dama kada ya taba azzakarin shi da hannun shi na dama wajen tsarki kenan sannan wala ya tamassah kada kuma ya share kashi bi yaminihi da hannun shi na dama wannan larura ga wanda yake lafiya lau kenan wanda yake da hannu ɗaya fa ya zama kuma mai yiwa hannu ɗayan guntulallen shine hannun hagu wanda yake da lafiya shine hannun dama kaga yanzu shi ba yadda ya iya da shi zai katsa kashi da shi zai wanke fitsari da shi zai komai kuma da shi zai ci abinci a nan za ka gane ni'imar Allah babun la yumsiku zakarahu bi yaminihi idza bala babin da ke bayani akan cewa idan musulmi zai yi fitsari kada ya sa hannun dama ya rike azzakarin shi sai dai ya sa hannun hagu ya rike azzakarin sai callara fitsarin kaji kaji ladabi قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wancan hadisin ne dai daga sahabi abu qatadat al-ansari yace daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama yace idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dhakarahu bi yaminihi idan ɗayan ku zai yi fitsari ahir kai ya sake ya rike hannun shi na dama wato kai ya rike azzakarin shi da hannun shi ta dama wala yas ko wala yastanji bi yaminihi sannan kuma kada ya kama ruwa da hannun shi na dama wala ya tanaffas fil ina'i kada kuma ya sake ya yi numfashi a cikin wannan ƙwarya ta alwala sai mun zo cikin kitabu tibbi jama'a za a tattauna waɗannan hadisai fa a nan ne zaka gane imamul bukhari kuma yanzu yana bayyana maka ne a malamin fiqihu to akwai kuma littafi da zai ce kitabu tibbi ma'ana faculty of medicine kenan faculty of pharmacy har sai ka ji duk abin da ya shafi physiology yaya tsarin ginin halitta da shirin kasusuwa da jijiya yake duk imamul bukhari sai maka wannan karatun duk wannan shine fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf falala ilimin salaf kenan ka je ka karanta littafin da ke da wannan sunan na ibnu ibnu rajab al-hanbali eh fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf za ka ga ana nan ana karatu wata ran ya ce kitabu bibbi sai ka ga tabar ma keso da kake kwana a kai ashe magani ce kai baka sani ba karatun likita na bata maka lokaci karfe sha biyu rana bai fito ba ashe ga maganin ka bari a ɗakin mahaifiyarka ina fata an gane babul istinja'i bil hijarati babin da ke bayani akan amfani da dutse wajen yin tsarki kayi kashi ko kayi fitsari zaka iya sa dutse sai ka share قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن ابن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله يقال مش يردائي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة don biyan wata bukata tashi sai na bi shi to annabin yana tafiya baya waiwaye saboda waiwaye a cikin tsarin tafiya kawai ganin kawai ganin rashin natsuwa ce ko kuma rashin me rashin security rashin aman tana wai ganin tana wai ganin sa gaban ka mana sai tafiya ka annan baya waiwaye tafiya yake fada nautu minhu to sai na kusance shi faqala bughni ahjaran astanfid biha da annabi ya ji na kusance shi sai ce nemo mini duwatsu waɗanda zan yi tsarki da su au nahawahu ko kuma ya faɗi wata kalma makamanciya haka wala ta'tini bi azmin amma kaka zo min da kashi wala rausin kaka zo min da kashin jaki fa ataituhu bi ahjarin sai na je na kwaso duwatsu da farafi siyabi a gefen mayafi na ma'ana aiki ya samu masu yin shi kenan annabi ya ce a samu duwatsu nan da na ce sai na je na ciko gefen mayafi na da duwatsu fa ba'atuhu ila janbihi sai na ainihin aje gefen shi wa aradtu anhu sai na tafi na bashi wuri falamma qaba yayin da ya gama biyan bukatar shi atba'ahu bihinna sai ya sa waɗannan duwatsu sai ya share wannan kashi da yi ma'ana ya bibiyi wurin kashin da ya shashare shine atba'ahu ya bibiyi duk inda kashin yake ya sa dutsen ya share bihinna da su duwatsu mahallin shahid ana iya katse kashi da fitsari kamar yadda ake iya katse fitsari da ainihin abin nan share fitsari da dutse ko قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga malamin shi mai suna Abu Nu'aymin shine Al-Fadl ibn Dukayn yace haddathana Zuhairun an Abi Ishaqa to Abu Ishaqa din kala sai yace laisa Abu Ubaida amma fa shi Abu Ishaqa ba wai ainihin Abu Ubaida ne zakarahu ba abu ubaida ne ya ambaci wannan hadisin ba walakin abdurrahman ibn al-aswad sai dai abu ubaida abdurrahman dan aswad shine ya ruwaito wannan hadisi an abihi wato abin da yake faruwa akwai abin da suke kira al-ishtibah akwai al-i'tilaf akwai al-ittifaq waɗannan abubuwa guda uku suna samuwa ga suna shine sunayen mutane biyu ne ko sama da biyu sai sunan ya yi ɗaya daidai wa daida amma kuma mutane ne daban-daban sai ka ji muhammad musa ibrahim muhammad musa ibrahim muhammad musa ibrahim sunaye uku sai ka ɗauka sunan mutum ɗaya ne amma kuma sunan mutane nawa ne sunan mutane uku ne wannan shi ake kira al-muttafiqu wal muftariqu mutanen da sunansu yayi ɗaya amma shakhsiyar personalities din daban ne mutane daban-daban ne ilimi ne mai zaman kanshi al-imam al-khatib al-baghdadi sai da ya rubuta littafi mujalladi uku akan wannan al-muttafiq wal muftariq sannan akwai sunayen da su kuma zaka samu sunan yayi daya keke da keke sai dai a samu bambanci a wajen harafi daya ko harafi biyu shine hamidu hamidu da kuma jamilu hamidu jamilu in ka dubi harafi biyu ne ya bambanta hamidu da jamilu wannan ya fara da ha wannan ya fara da ja wancan ya kare da da wannan ya kare da la ina fata an gane to a nan sai ka natsu da kyau domin ba ma wannan ne ya fi matsala ba sai wanda ya zama haruffan sun yi ɗaya amma wasalin ya saba kamar hamidu da humaidu hamidu da humaidu wannan sai su kira shi al-mu'talif wal mukhtalif al-mu'talif rubutun ya yi ɗaya amma al-mukhtalif wajen faɗi fa daban-daban ne saboda da ba a wasali ba a ɗugu saboda haka babu bambanci tsakanin rubuta hamid da jamid a da babu bambanci don ba a ɗigo ya za ka iya gane wannan hamidu ne shine malamin ka sai ce maka kaga wannan hamid ne kai sai ka san alamar da za ka yi ka zo ka gane hamid ne in aka zo wurin jamid kuma duk rubutun iri ɗaya ne sai ce maka wannan kuma jamid ne to wannan shi kira al-mu'talif wal mukhtalif al'imamu dara kutun ya rubuta littafi mujalladi goma sha bakwai a kan wannan ina fata an gane to idan kuka gane waɗannan irin abubuwan to su ne a nan imamul bukhari yake mana ishara ku dubi akwai abu ishaqa alkunyar shi abu ubaida kun gane to kenan abu ishaqa da ake ce mishi a matsayin suna take gare shi abu ubaida fa sai ta zama ita ce alkunya sannan kuma akwai abdurrahman dan aswad shi ma ana ce mishi abu ubaida to saboda dukkaninsu suna yo riwaya kuma zuhairu na yo riwaya daga gare su to sai imam bukhari da ya ce an abi ishaqa qala abu ishaqa ya ce sai ce laisa abu ubaidata zakarahu ba abu ubaida abu ishaqa ne ya ambace shi ba walakin abdurrahman ibn al-aswad sai dai abdurrahman dan aswad shine ya ambaci wannan hadisi da ya samo shi an abihi daga mahaifin shi al-aswad dan yazid kenan a zahiri annahu sami'a abdullahi shi ya ji abdullahi in ka ji abdullahi kai tsaye cikin sahabbai to ibnu abbas na ibnu mas'ud yaqulu yana cewa atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wurin ya tsuguna ya biya bukatar shi fa amarani an atiyahu bi salasati ahjarin sai ya umarce ni cewa in zo da duwatsu guda uku fa wajadtu hajaraini amma sai na samu guda biyu wal tamastu salisa na nemi na uku falam ajidhu ban same shi ba fa akhadtu rawsatan sai na ɗauko kashin jaki fa ataituhu biha sai na hada da kashin jaki guda ɗaya da duwatsu guda biyu fa akhadha al-hajaraini sai annabi ya dauki duwatsun guda biyu wa alqarrawsata sai ya jefar da ainihin kashin jakin wa qala sai yace hadha riksun ai wannan kazanta ce wannan najasa ce kashin jaki kazanta ne najasa ce to ba kuma za a yi tsarki da shi ba to kenan in baka samu adadin da ake so ba shine dutse uku zaka iya yi da dutse biyu to tambayar yanzu da za ta zo a zamanance ina amfani da tishu ko kuma toilet paper ya halatta tare da cewa wasu da basu san me ake nufi da toilet paper ba sai ce ai a cikin fiqhu an ce ba a share kashi da abu mai daraja to ai ita wannan takarda mai daraja ce ai darajar tata shine a katsa kashin da ita shine darajar da aka yi ta in ba a katsa kashin da ita ba duk duniya ba ta da wani amfani da za ta yi kuma ita dai ba za a yi rubutu da ita ba me za a yi da toilet paper dama ka ji sunanta toilet paper ban da ake ake tafiya da ita ai biya bukata don haka takaddar da aka hana katsa kashi da ita ita ce takadda mai daraja ko da jaridar concord ce ina fata an gane amma wannan toilet paper dama purposely musamman an yi ta don wannan bukata ne don haka ya halatta Allah ya taimaka na ita ma so uku za a bi so uku za a bi domin abin da ake so su ake a samu naka a samu tsabtacewa ya tsabtatu da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu باب الوضوء مرة مرة إمام البخاري يتي باب دكي بياني أكن الولا سو دي دي دي دي إيه أتكين تاكو نسكر حديث لازم كرنتا أكو يا وانا نسكر نسكر مبابو أينانو وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن شين يا قارك وتهنيا نيدي كرفف وجه باب الوضوء مرة مرة باب دك بياني أكن ين الولا سو تي تي تي تي wato gaɓoɓin alwala tun daga hannu kurkurar baki shaƙar ruwa fyacewa wanke fuska wanke hannu wanke ƙafa duk zaka iya su sai ɗaiɗai dalili akan haka sai ce haddasa muhammad bin yusufa qala haddasa sufyanu عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة عبد الله بن عباس يجي النبي يا الولا سو دي دي دي دي wannan yana ba da labarin wani yanayi ne wata rana ce ba wai kullum ɗaiɗai ɗin yake ba saboda dalili akan babul wudu'i marrataini marrataini babin da ke bayani akan yin alwala سو بي بي بي بيو قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عبد الله بن زيد كما yake cewa annabi ya yi alwala marrataini marrataini sau biyu sau biyu don haka daidai ne yi so ɗai ɗin daidai ne yi so biyu biyu sannan za ka zo ka ji karatunmu na gaba kuma za a ce daidai ne a yi uku uku ɗin to akan haka kuma za a iya akasantawa wata gaba ka wanke ta so uku wata kai ta so biyu wata kai ta so ɗaya amma dai abin da ake nema shine kowace gaba ka tabbatar da cewa ta fita ina fata an gane to jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala saboda yadda lokaci ya ƙure sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik